أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta wato kafar yada labarai ta Sunna TV EKS muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damusa da falalarsa ya ba mu ikon haɗuwa da ku a darasinmu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa wato nasoshi. wannan shine darasinmu na 49 muna tafiya ne da littattafai guda biyu kamar yadda kuka sani littafi na farko shine daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allama al-qur'ani muhammad al-amin shanqiti da kuma as'ilatul qur'ani wato majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi to kamar yadda muka sani a darasinmu na ƙarshe wanda ya gabata muna cikin littafin daf'u ihamil ittirab ne an ayatul kitab a mas'ala ta hamsin da takwas a shafi na wato abin nan a aya ta tas'in da biyu a cikin suratun nisa mun zo mun kawo bayanin akwai bayanai da malin ya kawo a ƙarƙashin wannan mas'ala na abin da ya shafi wato al-mutlaq wal muqayyad da yake bayani ne tare da larabci zai yi wa ɗalibin ilimi ba zai iya fahimta su ba to shi yasa nake son kafin mu ci gaba da karatunmu za mu yi bita akan abubuwa guda biyu na farko kan wannan mas'ala da malam ya kawo wadda ta al-mutlaq wal muqayyad an gane ko na biyu kuma akan waɗansu mas'aloli da suke da alaka da ayar wanda suke da muhimmanci sai mu ƙara su in ya so daga nan sai mu ci gaba da karatuttukan mu insha Allah ta'ala abu na farko mas'ala ta mutlaq da muqayyad da malam ya kawo misali nan da an kai zancen wato fa tahriru raqabatin mu'mina wato an ce mutumin da ya kashe mutum akan kuskure zai ‘yantar da wato baiwa ko bawa mumini ko mumina. To malam ya ce wannan ita ake kira qadiya ta al-mutlaq wal muqayyad. Al-mutlaq shine nassin da ya zo a sake. Al-muqayyad nassin da ya zo ya rage masa fadin hukunci ko yadda baibace shi in ji malaman zauri. To a nan yana da hali guda hudu waɗanda malam ya kawo wanda mun karanta su a larabci amma abubuwa ne wanda a larabci in ana karanta su mutum ba zai iya fahimtar su ba misali malam da ya kawo shi ko malaman usul fiqh kamar da malam ya bayani suna kawo shi akan mas'ala ne guda hudu ma'ana akwai inda da al-mutlaq al-muqayyad za su zo cikin ittihadu sababi wal hukmi an gane ko sababin ya zamanto guda ne kuma hukunci ya zamanto guda ne misali wanda malamai suke bayarwa akan akan wannan aya idan muka duba da Allah ce hurrimat alaikumul maitatu wad damu an haramta muku almaitatu mushe wad damu da jini to kaga nan jinin da aka yi zance jini shine wato abu saboda yana dauke da cututtuka aka haramta shi da abubuwan da suke yanzu bincike ma yana ƙara gano waɗansu abubuwa masu yawa to amma wani jini ne ya zo jini ne sake sai aka dabaibaice shi da jini wanda yake lokacin da aka yanka abin yanka wanda yake yana zuba kamar yadda aya ta zo a cikin suratu wato abin nan a cikin suratu al'an'am قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به kaga wannan ya zo ne mutlaq wannan kuma ya zo ya yi taƙayyidinsa malamai abin da suke bayarwa kuma misali kamar ayar da ta zo ta yi zancen saki an gane ko ta ce wato at-talaqu marratan saki marratan za a yi biyu ne an gane ko ma'ana wanda mutum yake da damar ya mayar da mace to amma a wani lokaci za a yi sakin ba ta kayyade shi ba amma sai aka zo aka faɗi taqyidin sa Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa fa talliquhunna li'iddatihinna ya kai annabi idan za ku shikan mata za ku saki matan ku fa talliquhunna ku sake su li'iddatihinna a lokacin da za su yi idda kinan ma'ana a lokacin da wato suka yi tsarki shi yasa waɗansu suka ce ba haila ake nufi ba domin ba a sakin mace a cikin haila waɗansu kuma daga cikin malamai suka cewa a'a nan tsarki ake nufi kamar sauran malamai waɗansu kuma suka ce ana iya haɗawa ana nufin jinin da yake tare wato da haila shine abin da ake nufi maganganu ne guda uku da waɗansu sun yi muhawala ta aljam'u mas'ala ce wadda take duk ɗaliban ilimi sun santa wajen bincike to wannan kina an samu ittihadu sabab da alhukmu hukumci guda ne sababi guda ne mas'ala ta biyu kuma sai malamai sun kawo ittihadul hukmi an gane ko duna sabab ittihadul hukmi duna sabab ya zamanto hukumci ɗai ne amma sababin ba guda ba ne kamar misali yanzu nan mutumin da ya kashe mutum an gane ko akan kuskure an ce zai yantar da wato abin nan baiwa mumina a wajen rantsuwa kuma da zihari sai an ce idan mutum ya yi rantsuwa zai yi ya ce ba zai yi ba ya yi ko ko ya ce a'a sai ya yi bai yi ba to na abin nan rantsuwa ta kama shi kafara to na an yi zancen daga cikin hukunce hukunce da suka safe shi zai yantar da baiwa amma nan sai an ka ce fa tahriru raqaba amma ba a ce ba wato mu'mina la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة كأن بأتي أو تحرير رقبة مؤمنة با هكذا أتكم واتو قضية ظهاري دا أكزون شما والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا كأن دكا hukuncin wato ‘yan tarwa ne, amma sababin ya bambanta, shi wancan na rantsuwa rantsuwa ta kawo zancen daga cikin hukumce-hukumce a ‘yantar, hakan shi wancan na zihari yin zihari shi ya ka daga cikin hukumce-hukumce a ‘yantar, amma ba a ce mu'mina ba amma kuma nan sai an ka ce fata hariru raqabatin mu'mina wajen kisa na kuskure to kaga hukuncin ɗaya ne amma sababin ya bambanta to wannan shi ne su malamai suka ce duka ana ɗaukar sa a matsayin kenan sai mu'mina dole sai mai imani ake nufi kuma kamar da suke ganin cewa yantar da mai imani yana taimaka ma musulunci amma saɓanin an ce a ra'ayi na waɗansu malamai cewa kawai dai tunda ya ce nan raƙaba kawai a ɗauke shi a matsayin raƙaba saboda akwai wal mu'allafati qulubuhum waɗanda ana ganin idan ma an yantar da su zai sa su musulunta ko abin da ya kama da haka maganganu ne na malamai na kawo dan saboda ɗalibin ilimi ya fahimci yadda qadiyya take a cikin wato usulul fiqh to sannan kuma abu na uku wato abin nan shine ittihadu sabab wato dunal hukmi wato ya zamanto sababi ya zamanto guda kishiyar wancin kinan amma hukuncin ya bambanta misali da malamai suke kawowa ittihadu sabab dalilin da yasa abin ya faru dunal hukmi amma ba tare da hukunci ba mutumin da yake yayi zihari Allah ce wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa kaga mutum in yayi zihari an ce ya yantar da baiwa an gane ko ko bawa kafin ya sadu da matarsa to amma kuma da aka zo wajen fa it'amu 60 miskina nan ba a ce min qabli an yatamassa ba tunda wajen abin da ya shafi yantarwa sai an ka ce min qabli an yatamassa fasiyamu shahraini mutatabi'aini nan ma an kace min qabli an yatamasa wajen azumi da, da abin da ya shafi yantarwa sai an kace kafin ayi ayi abin ga amma da an ka zo fa it'amu 60 miskina to nan ba a ce min qabli an yatamasa ba kaga nan sanadiyar zihari ita ta kawo danga hukuncin guda uku amma biyu din an kayyade su an ce kafin ya shafa gudan kuma ba a kayyade ba shi sa wadansu malamai suka ce a shi ma dai min qabli an yatamasa ne tun da cikin hukunci guda ne to sannan kuma akwai wani misali na biyu a wannan wurin wajen cewa fasiyamu shahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa kaga azumi sai anka ce za a yi shi jere to fa it'amu 60 miskina shin shi ma mutatabi'aini ne shi ma shin shi ma sai ya zama to jere ne sannan kuma shi ma min qabli an yatamassa ne kaga dukkan asalin zihari shi kawo waɗannan amma shin za a yi musu kaidi na mutatabi aini tunda ita ita qaraba ba ta mutatabi aini sannan kuma min qabli an yatamassa shi ma it'amu 60 miskina min qabli an yatamassa kafin abin da ne to kaga nan sai zamanto ittahada al-hukm ittahada wato as-sababu wa ikhtalafa al-hukm wadansu malamai suka ce su ma ana dauka su akan wannan wadansu malamai suka ce ba a dauka shi yasa a wajen wadansu hatta da ciyarwa min qabli an yatamassa ne sannan kuma hatta da ciyarwa za ta zamanto mutatabi ainihi kamar yadda malamai suka yi bayani akwai maganganu da yawa mas'aloli na fiqihu a karkashin wannan mas'ala sai in mutun ya abin nan ko kuma Allah ya kai mu a cikin waɗannan surorin insha Allah ta'ala zamu wato kokarin kawo su to na ƙarshe kuma shine wato kamar yanzu misali shi ma wannan misali da malamai suke bayarwa ittihadu wato as-sabab dun al-hukm wajen rantsuwa da Allah subhanahu wata'ala yake cewa la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al-ayman ayman fa kaffaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba kaga da Allah ce fa kaffaratuhu kaffara ga mutumin da zai yi tarantsuwa it'amu 'asharati masakina mutum zai ciyar da miskini wato goma min awsati ma tut'imuna ahlikum na daga matsakaicin abin da kuke ciyar da iyalinku koko min awsati ma tut'imuna ahlikum na daga mafi kyau domin malamai sun ce nan ba ma tsakiya ake nufi ba mafi kyau dan Allah ya ce qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum to da aka zo wajen aw kiswatuhum ko tufatar da su kenan ka ciyar da miskini goma daga tsaka tsakiya koko mafi kyau auki suwatuhum koko ka tufatar da su ko ka ba su sutura to nan ba a ce min awsati ma tuksuna ahlikum ba shi yasa malamai suka yi sabani anan wadansu malamai suka ce shi ma nan min awsati ma tuksuna ahlikum ne shi ma sai an zabi na tsaka tsakiya ko mafi kyau suka ce a'a kawai an bar maka zabi to kaga nan ittahada wato asbab sababin da yasa an ka kawo wannan sababi guda ne shine rantsuwa kafara ta rantsuwa wa ikhtalafa al-hukm hukumci ya bambanta domin ciyarwa daban sannan kuma tufatarwa wato daban waɗanga mas'aloli ne waɗanda ɗalibin ilimi na da kyau ya fahimce su to mun kawo kenan dukkan su guda uku sai na ƙarshe wanda shi malamai ma basu ma yadda da shi ba shine ikhtilafu sababi wal hukm idan ya zamanto sababi ya bambanta hukumci ya bambanta to nan ba a ba a ɗauka shi misali wajen arwalla Allah subhanahu wataala ya ce idan za a shafar hannu وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق kaga Allah ya ce idan aka tashi arwalla a wanke hannu har zuwa wato wa gurwe hannu ko kusurwa hannu kamar yadda suke cewa to amma kuma jin sata sai aka ce wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma a yanke hannu to kaga ita ta sata ta zo ta ce faqta'u aydiyahuma a yanke hannu bata ce daga ina za a fara ba to kaga waccan dalilin da yasa an ka ce a yanke hannu sata ce wannan dalilin da yasa aka ce a wanke hannu dalilin zancen arwalla ne ake yi ko ba haka ba ko ba haka ba ɗahara ce kaga wato sababin su ya bambanta kuma hukuncin su ya bambanta wannan alwalla daban wannan kuma sata daban to nan malamai suka ce ba a ɗauko wancan a hukunci da shi a wannan wuri kuma wannan shine abin da ma malamai sun kai ijma'i akan shi kamar yadda malamai sun ka faɗa to wannan shine abin da nake son mutane ɗaliban ilimi su fahimci wato abin da ake nuhi da ittihadu as-sabab wal hukm da ittihadul hukm duna sabab da ittihadus sabab duna al-hukm ko ittihadul hukum duna sabab sannan kuma ikhtilafu sababi wal hukum yana da muhimmanci a cikin ilimi na shari'a da kuma tafsirin alqur'ani mai girma to abu na gaba wanda ya kamata mu ƙara a ƙarƙashi sai mas'alar da malamai suka kawo to idan ya kasance shina tsakankanin abubuwa guda biyu mun kawo shi shima a wancan sati a gurguje ma'ana a darasin mu da ya gabata kenan mun kawo shi a gurguje shi yasa yan uwa kamata su fahimta misali akwai wanda zaka iske shi muƙayyadi biyu yake da alaƙa da su to cikin su za a dubi wanne ne fi kusa a ɗauke shi a danganta shi zuwa gare su misali azumi da Allah subhanahu ta'ala ce ayi azumi na rantsuwa sai ce fasiyamu thalathati ayyam an gane ko ayi azumi na kwana uku to kaga wannan Allah ya bar shi mutlaqan ne amma da Allah ya zo ga azumi na wato abin nan abin da shahi tamattu'i sai Allah ya ce a rarraba shi shi muqayyadun bit tafriqi domin Allah ya ce faman lam yajid فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة أما دا أكزو وجن واتو أزمي نظهاري شيكو سي أنك كيدي شي دا جيران تاوى أنك تي فصيام شهرين متتابعين تو كاغا شي abin da ya shafi rantsuwa an bar shi saki abin da ya shafi tamattu'i an rarraba shi abin da ya shafi zihari an ce a yi shi jere to sai mu duba mu gani ya za mu yi da shi waɗansu malamai suka ce to idan muka dibi da zihari da rantsuwa kamar matsayin abu guda suke suna kusa da juna kenan shi ma azumin rantsuwa sai a ce a yi shi wato matsayin muta tabi aini amma in muka dibi tamattu'i zace aikin haji ake yi bai da alaka da wato bai yi kusa da wato azumi na rantsuwa ba domin zancen aikin haji ne ake yi sai suka ce to su sun ɗauki cewa a yi shi a jere ishtihadi ne malamai to sai kuma malamai suke cewa idan aka duba akwai lokacin da za a ganin da mutlaka da muƙayyad bai fi kusa ga kowanne daga cikinsu ba misali idan muka duba azumi na tamattu'i Allah ya ce sai an rarraba shi فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم saubi na zihari kuma azumin zihari Allah ce shi ko sai an yi shi jere kaga kishiyar wannan ce fasiyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa azumi na rabukun watan Ramadan Allah ya ce a ramka amma shi bai ce a yi shi jere ba kuma bai ce a rarraba shi ba domin ya ce abin nan ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او او على سفر فعده من ايام اخر كاغا فافطر فعليه عده من ايام اخر idan mutun ya sha kwanakin da ya sha zai ramka su to tunda ramka su zai yi shin zai ramka su a rarrabe kamar kamar azumi na tamattu'i na aikin haji ko ko zai raba zai ramka su ne a jere kamar azumi na irin na zihari fasiyamu shahraini mutatabi'aini ko ba haka ba ko ko azumi na kaffara ta wato khata da an kace fasiyamu shahraini mutatabi'aini to ya zamu yi da azumin ramko zamu kamanta shi na da na zihari da na kisa akan kuskure ko ko zamu danganta shi ne da wancan na tamattu'i mu rarraba shi to nan ne malamai sun kace to nan ba a cewa yafi kusa da wani domin shi wanga azumi da ya shafi ramkon ramadan ba a cewa yana kusa da azumi na tamattu'i ba ɗaya suke ba sannan kuma ba a cewa yana kusa da azumi na zihari ko kuma na kisa ba kusa da su yake ba kawai sai an kace to a bashi Allah ya ba mutum dama cikin watan nan goma da za su sha ɗaya da za su dawo kana da damar da kawai za ka ramka shi in ka ga dama ka yi shi jere in ka ga dama kuma wato ka yi shi a rarrabe sai dai malamai suke cewa duk da haka gaugauta shi shi ya fi zama alkhairi domin abin da ya zamanto wajibi a kanka kuma azumi yana daga cikin rukunin musulunci to gaugauta shi ma'ana ya fi zama alkhairi mutum ya yi shi a jere in dai Allah ya ba shi ikon haka. ko da bamu wajabta mishi ba wallahu ta'ala a'lam to yan uwa waɗannan mas'alolin da suke suna da muhimmanci ga ɗaliban ilimi su rinka fahimtar su su rinka jin su saboda zai taimaka ma ɗalibin ilimi wajen bincike a mas'aloli masu yawa kwarai da gaske to kafin mu shiga cikin karatu mas'alan mu ta gaba akwai hukumce-hukumce da suke da alaka da wannan ayar da ya kamata mu dan taba daga cikin su mas'ala ta farko tana da alaka da balaga da lugha da Allah ce fa tahriru raqabatin nan za a yantar da raqaba wuya shine abin da suke kira utliqal juz'u wa urida bihi kullu an faɗi sashe amma duka ake nufi domin ba yantar da wuyan mutum kawai za a zo a yi ba a'a ana nufin dukkan shi sannan da anka ce raqabatin mu'mina raqaba a larabci mace ne kenan wuya mace ba ana nufin wuyan mace ake nufi baiwa kawai ba a'a nan raqaba ana nufin wuya amma bawa ake nufi sawa'an namiji ne ko mace don kan wani zuwa ce a'a nan abinda ake nufi raqaba ana nufin a'a mace ake nufi a'a lafazi na raqaba shine an mu'annas amma ma'ana in an ce an yantar da wuya sawa'an namiji ne ko mace duka wato abu guda ne na fata an fahimta dan ka wani ce a'a nan mata ake nufi sannan kuma daga ciki zan yi ihala yan uwa wajen karkashin fatahriru raqabatin bawa ko bawa ko baiwar da ya kamata wato a yantas sifofinsa da wanda gayi da wanda baya yi malamai su riga sun yi bayani ka koma cikin tafsiri na Imam Al-Qurtubi karkashin wannan aya ya ka bayanai masu yawa kuma ka koma cikin tafsiri na Ayatul Ahkam ka gani wani irin bawa ne ake zance banda bawan da yayi kusan biyan abin nan an yi mishi kataba kace zaka sai shi ka biya wannan an fitar da shi ba a yarda da shi ba da sauransu to daga ciki kuma abin nan da ya kamata mu fahimta shi ‘yantar da bawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi na Ibn Umar wanda ya zo cikin Sahihul Bukhari yake cewa duk wanda ya ‘yantar da sashen bawa to bawan nan ya ‘yantu ya ‘yantu in dai kana da kuɗi za a kwaci kuɗi za a karɓi sauran kuɗi gare ka a biya idan kuma baka da sauran kuɗi to in dai kana da wani sashe to sashen da kake da shi shine ya ‘yantu don a gane musulunci ba yana son bauta bane kamar da waɗansu suke cewa kuma mu gane cewa kenan nan raqaba mu'mina sai wanda yake bawa ne wanda ba a bai da tare da wata illa ko wani abu domin musulunci ne ya bauta raqaba mu'mina kuma wanda take tana da sifofi ingantattu to wannan abin da ya shafi mas'ala ta fiqihu da ta balaga kenan sai mas'aloli guda biyu ina ganin da akwai anan karkashin wannan ko guda uku da ya kamata in danyi bayanin su na farko mas'ala ta gaba shine cewa an yi sabani qatlul khati akwai kisa na kuskure ko babu kisa na kuskure zaka iska wadansu sun yi inkarin sa amma abin da sani kawo shi saboda dalilai mun dan tabo ta wannan mas'ala din akwai hadisi na Abdullah ibn ibn Amr ibn al-As an gane ko daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko kamar inda manzo sallallahu alaihi wasallam aka ruwaya cewa yana cewa ala qatlul khati shibhul amdi an gane ko akwai qatlul khati wanda yana da kama da ganganci fa qatilu sauti wal asa fihi mi'atun min al ibli wato qatilu sauti wanda aka buga da bulala sai ya mutu wal asa ko aka buge shi da yar sanda galibi tunda ba su kisa sai ya mutu fihi mi'atun min al-ibli akwai raƙumi wato ɗari minha arba'una fi butuniha akwai guda arba'in waɗanda wato suna da ciki kenan shine fi butuniha auladuha kenan akwai ƴaƴansu a cikin cikin kinsu wato kenan guda arba'in masu ciki wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin at-tarikh ba wai cikin sahihi ba an gane ko kuma ya kawo sabani na malamai sannan kuma Imam Daruqutni ya fitar da shi an gane ko duk da yake ɗaya daga cikin malamai Ibn Abdul Barr ya so ya da'afa hadisin da ittirabi amma sauran malaman hadisi sun ingantar da hadisin irin su Ibn Hibban an gane ko an gane ko sun ingantar da wannan hadisi da sauran malamai na zamani waɗanda suka biyo bayan su sun nuna hadisin ya inganta saboda ta'addud na turuq din shi wallahu ta'ala alam kinan dan haka daga nan zamu gane cewa kisa a musulunci kala uku ne to sannan kuma akwai wata mas'ala da malamai suka kawo a ƙarƙashin wannan shine mas'ala ta idan bawa mai ɗa ya kashe bawa ya za a biya diyarsa ya za a biya diyarsa waɗansu suka ce to za a kalla idan shi ɗa lokacin da ya kashe bawa wasu sun kalli bawa a matsayin dukiya wasu kuma sun kalle shi a matsayin ɗan adam wannan suka kalle shi a matsayin dukiya suka ce kima shi kawai za a duba a biya wannan suka kalle shi a matsayin adam suka ce a'a kawai diya za a biya kenan in mun kalle shi a matsayin shi na dan adam diya za a biya in mun kalle shi a matsayin ana sayen shi a kai kasuwa a sayar to kuma diya shi kawai za abin ga kima shi za a kalla kawai a biya to waɗanda suka ce za a biya kima sun kawo sharaɗi wasu suka ce to da sharaɗi in kimar sa bata wuce ta diyar ɗa ba domin in kimar sa ta wuce ta diyar ɗa ba za a biya ba waɗansu malamai sun yi bayanin wannan wanda ma ko malaman nahau suna ka irin wannan mas'ala wanda ake kira kiyasu shabahi kamar misali asalin dan adam abin da yake da hankali ana bashi man abin da bai da hankali ana bashi ma to sai suka ce lokacin da dan adam ya haukace bai da hankali shin ma za a yi masa amfani da ita nazaran ya haukace ko za a yi masa amfani da man a matsayinsa na dama can dan adam yana da hankali sai mas'ala ta wadda malamai su na fiqh suna tattauna akan ta a wannan zamani cewa diya ta raƙumi 100 yanzu idan muka duba raƙumi 100 zaka iske wani lokacin kuɗin su bustaka kara sun karya ba shin diya za a iya maida ta da kima ta kuɗi ko zinari a dubi abin da zinari yake bayarwa a buga ta ko ko a barta a matsayin raƙuma don akwai al'ummin da ba su amfani da raƙuma ko kuma idan an ce a bada raƙuma zaka iske diyar za ta yi karanci kwarai da gaske shin za a koma ma kima ce a kalli yadda kimar diya take akwai maganganu na malamai da dama akan da buhus akan waɗannan amma dai raƙumi ɗari su ne abin da shari'a take tabbatarwa ko kuma a dubi kuɗinsu in an maida da dinari yadda za su kasancewa wannan mas'ala ce ana ana tattauna akanta kuma ana bincike akanta sannan mas'ala wadda ya kamata mu dan ƙara da ita shine idan ya zamanto mutumin da ya yi kisa akan kuskure idan muka yi zancen kuskure shin ya zamanto ya kashe mutum ɗaya musan yana da azumi na wata biyu to kuma idan ya kashe mutum biyu waɗansu malamai suna ganin kamar hanafiya cewa kawai azumi kafara guda ce in akan kuskure ne waɗansu kuma malamai suka ce a'a za a kalli cewa kamar irin Sheikh Ibn Uthaymeen da fatawa ta lajina ta abin nan da'ima ta Saudiya suna ganin idan mutum biyu ne azumi biyu zai idan mutum uku zai uku uku zai yi to su kuma sai aka bijiro su da cewa to idan direba misali ya kuskure yana tuka babban mota ya buge mutum kamar misali hamsin to zai yin azumi kamar misali na wata biyu biyu kusan hamsin kenan kaga zai zama to kusan wata ɗari kenan to wata ɗari kuma a rayuwar ɗan adam zaka iske ma ƙarshen ta ko misali a ce wanda ya yi kuskure ta jirgin ƙasa misali ko ya bugi waɗansu mutane suka kai mutum ɗari misali to in sun kai mutum ɗari waɗanda suka mutu a hannunsu kaga in an ka ce ya azumi na wata ɗari biyu kaga shekaru ne masu yawa to shine wannan mas'ala waɗansu malamai suka ce to wanga ana iya ɗaukar shi fiqhun nazila idan ya zamanto na hadisa ne misali ba guda guda ya kashe su ba ana iya a ce ya azumi ɗaya idan kuma ya zamanto daban-daban ya yi kisan su to wannan kuma ana iya cewa ya azumi wato daban-daban duk da yake malamai sun ce to a hankalta mu dai abinda mutum zai iya ɗauka a cikin wannan mas'ala wallahu ta'ala alam na tantaba bayanin wannan mas'ala amma na ɗan ƙara ta ne saboda yan uwa su abin nan sannan kuma daga ciki mas'alar da take da alaka da wannan zancen kisa da, da, da zancen diya tun da malam ya kawo ayar mas'ala ta abin da ya shafi mutumin da ya kashe mutum da gangan an san cewa diya ta zan wajibi a kansa ba ma akan aƙida sa ba family ɗinsa domin shi je da gangan so amma shin akwai zancen azumi a kansa ko babu tunda shi da an kace wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa addalahu azaban azima amma ba a ce ba yana da yantar da wato baiwa sannan ba a yi zancen azumi a kansa ba to waɗansu daga cikin malamai suka ce to ai tunda an yi masa zancen azaba da wani abu babu zancen a ce ya azumi waɗansu suka ce a yana nan matsayin dole azumin ya hau kansa sai in an bari ya ƙare azumin sannan kuma za a je wato a kashe shi idan ƴan uwan mamaci wanda an ka kashe ba su yafe mishi ba kuma su karbi wato diya ba ina fata an fahimci ni sai kuma abu na ƙarshe wanda mutumin da yake ya yi kisa na kuskure an ɗora mishi waɗansu abubuwa an gane ko an ka yi zance cewa idan mutum ya kashe yana da haƙƙi akwai haƙƙi na Allah akwai haƙƙi na bayi haƙƙi na Allah shine zancen azumi an gane ko haƙƙi na bayi ita ce wato diya in ba sun yafi ba to kenan yanzu shi wanda zai yin ya kisan mutum ya biya haƙƙi na bayi misali akan kuskure ya kashe ya kashe mutum ya biya haƙƙi na bayi ya ba su diyar su to yanzu aka zo wajen azumi sai kasa yin azumi shaharai ne mutatabi'ai domin an ce akwai shaharai ne mutatabi'ai to waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa to in ya kasa yin azumi yana da ciwon da likitoci sun tabbatar da akwai wahalar ya warke an gane ko kenan sai suka ce to yayi intiqali zuwa ga it'ami kamar yadda an kai umurni ga cikin wato azumin watan Ramadan wanda ya kasa zai ciyar wanda kuma hakan ga cikin zihari an ce wanda ya kasa wanda ya kasa ko wanda bai samu ba faman lam yajid fa it'amu 60 miskina wanda bai samu ba sai ya ciyar da miskini kina sai shi intiqali zuwa ga ciyarwa to wannan fatawa magabatan malamai da dama ba su ba da ita ba amma a wannan zamani an samu wani ra'asar ayyuka in na ce magabata domin tana yiwa ni ban cimma wani nassi na wasu manya manyan magabatan malamai ba tana yiwa akwai malamin da ya bada wannan fatawa amma dai a yanzu ne ake tattaunawa kan cewa mutumin da ya kashe mutum akan kuskure ya kasa yin azumi waɗansu suna ganin yana iya intiqali zuwa ga ciyarwa domin mi domin sai ya zamanto wato kamar an yi wato ikhtilaf wato asbab ne to amma kuma sun yi kiyasi ne akan hukumce-hukumce da suka zo a cikin waɗansu abubuwa sai suka ce a ƙara da su ina fata an fahimce ni domin sun kalli akwai kamanceceniya tsakankanin su akwai kamanceceniya ta an ce a yi azumi nan ma an ce akwai kamanceceniya an ce shi ma ya azumi to cikin zihari an ce azumi wata biyu nan ma an ce azumi wata biyu to nan can sai an ka ce wanda ya kasa ya ciyar nan kuma ba a kawo wannan ba shi yasa sai suka to ana iya a ɗauki wannan hukunci shi ma wato a kai shi sai zamanto wato ikhtalafa sabab suna ganin an yi ikhtilafi na alhukum sai zamanto ya dawo cikin irin wannan mas'ala da muke magana akan ta yan uwa musulmi irin waɗanga mas'aloli mas'aloli wanda suna da nisa galibi amfanin kawo su shine saboda mas'aloli wanda za su taimaka ma ɗalibi wajen bincike akan mas'aloli daban-daban waɗanda wani lokaci suna bijirowa sai ka iski mutum wata mas'ala bai ma san da ita ba ko bai taɓa jin labarin ta ba muna fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara muna wato jagoranci To, mas'alar mu ta gaba ‘yan uwa musulmi har yanzu dai kenan muna cikin littafin daf'u wato ihamil tirab an ayatul kitab a ƙarƙashin mas'ala wato ta hamsin da tara. An gane ko? A ƙarƙashin mas'ala ta hamsin da tara. Malin ya ce ƙauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan duk wanda ya kashe mumini da gangan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha sakamakon sa ita ce wutar jahannama yana mai dawwama a cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi Allah yayi hushi a gare shi ko a kansa wa la'anahu Allah ya la'ance shi ya la'ance sa ya la'ance shi wa adda lahu azaban azima kuma Allah ya mishi tattaran azaba wadda take mai girma to malam yace hadhihi al-ayatu wannan aya tadullu ala anna al-qatila amdan la tawbata la duk mutumin da yayi kisa da gangan ta nuna babu tuba gare shi wa annahu mukhalladun fi nar cewa kuma zai tabbata a cikin wuta wa qad ja'at ayatun ukhar waɗansu ayoyi sun zo tadullu ala khilafi dhalik waɗanda suke nuna sabanin wannan ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala baya gafara ayi shirka da shi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah yana gafarta ma duna dhalika abinda bai kai ba wato shirka liman yasha ga wanda ya so kaga kenan sai ya zamanto kisa ma zai shiga ciki kenan tunda ya zamanto ma duna zalika suratul nisa aya ta 48 da kuma aya ta 116 duka wannan lafazi ya zo na inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to malam yace wa qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala walladhina la yad'una ma Allah ilahan akhar waɗanda ba sa wato kiran wani ubangiji ko bauta ma wani abin bauta ma Allah tare da Allah akhar can daban na daban wala yaqtuluna nafsan allati harrama Allah illa bil haqq ba sa kashi rai ba sa yin kisa a wata rayuwa sai wadda Allah subhanahu wata'ala illa bil haqqi sai da haƙi wadda ke na haƙi na shari'a sura ce wato ta suratul furqan aya ta 68 ila qawlihi har zuwa fadar Allah subhanahu wata'ala illa man taba da Allah ya kawo waɗanda suke kaza ba su kaza ba su kaza sai ce illa man taba sai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan saliha ya aikata aiki nagari fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat waɗannan Allah zai musanya wato mummunan ayyukansu su koma nagari suratul furqan aya ta 70 wa qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a hakika Allah yana gafarta zunubai dukkan su gaba daya suratul zumar aya ta 53 wa qawlihi da fadar Allah wa inni laghaffarun lalle Allah ce tabbas ni mai gafara ne liman taba ga wanda ya tuba wa amana yayi imani aya ta 82 a cikin suratul taha tunda bai ce kaza ba a wanda ya yi tuba ya imani bai kayyade zunubi ba shine malam ya kawo wannan aya dan saboda mutum ya fahimci dalilin da ya sa malam ya yi istidlali da wannan aya din ina fata an fahimta to malam yake cewa walil jam'i baina zalika awjuhun wato jam'u tsakanin waɗannan ayoyin da waɗannan ayoyi akwai fuskoki daban-daban min ha daga ciki anna qawluhu fadar Allah subhanahu wata'ala fajza'uhu jahannamu khalidan fiha sakamakon sa shi wanda ya kashe mumini da gangan wato wutar jahannama ya dawwama a cikin ta yana mai dawwama malin yace ai idza kana mustahillan liqatlil mu'mini amdan idan ya zamanto ya halatta kashe mumini da gangan li'anna mustahilla zalika kafirun domin duk wanda ya halattar da kashe mumini kafiri ne balma duk abinda Allah ya halatta ka haramta ko abinda Allah ya haramta ka halatta shi ko ka yi itikadin haka to ai ka kafirta qalahu ikrima mala yace daga cikin magabata akwai ikrima ya tafi kan wannan wa ghairuhu da waninsa wa yadullahu ma akhrajahu ibnu abi hatim an ibn jubair wa ibn jarir an ibn jurayj kina abinda ke nuna wannan fassara ta wannan shi imam ikrima abinda imam ibnu abi hatim ya fitar da shi daga ibnu jubair da kuma abinda ibnu jarir tabari ya fitar da shi daga ibnu jurayj an gane ko min annaha nazalat fi miqyas bin subaba akwai wani mutum da ake kira miqyas bin subaba fa innahu aslama huwa wa akhuhu hisham da shi da dan uwansa wato hisham sun shiga cikin addinin musulunci da shi da dan uwansa sun shiga cikin addinin musulunci hisham wa kana bil madina sun kasance a madina fa wajada miqyasun akhahu qatilan sai wannan mutum da ake kira miqyas sai iske dan uwansa an kashe shi fi banin najjar a cikin banin najjar wato wasu mutane da ake kira banin najjar walam ya'rif qatilahu shi kuma bai san wanda ya kashe dan uwansa ba shi miqyas fa amara fa amara lahu an sallallahu alaihi wasallam biddiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya umarni a bashi diya an gane ko fa atatha lahu al-ansar mi'atan min al-ibil sai ansar suka bashi wato raƙumi ɗari وقد أرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من قريش من بني فهر to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura wani mutum daga cikin Qurayshawa na Bani Fihr an gane ko tare da shi wannan Miqyas din fa'ama da Miqyasun ila al-Fihri sai kuma bayan an bashi raƙumi ɗari shi wannan Miqyas din amada yan nufaci ila al-Fihri zuwa ga wannan balarabi na Qurayshawa na Bani Fihr rasuli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mai isar da wato sakon manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qatalahu sai ya kashe shi bayan kuma an bashi diya wartadda anil islam kuma yayi ridda bar musulunci subhanallah wa rakiba jamalan min ad-diya kuma sai ya hau jamalan wannan raƙumi ɗaya daga cikin raƙuma min ad-diya na diya wa saqa ma'ahu al-baqiya kuma ya kora waɗansu sauran kaga shi gashi ya kashe an kashe masa mutum shi ya kashe mutum sannan kuma shi an bashi diya kuma ya kwaci ya dauki raƙumin kuma ya tafi da su rashin adalci yayi yawa yana daga cikin abin da ke sa duniya ba za ta zauna lafiya ba saboda irin yadda mutane suke son zalunci walahiqa bi makkata murtaddan sai ya je ya koma makka yayi ridda wa huwa yaqulu fi shi'rin lahu akwai wani shi'ir da ya faɗa wanda yake cewa qataltu bihi fihran sannan kuma na kashe bihi wato a madadinsa kenan an gane ko fihran na kashe fihran wato wannan balarabe na bani fihir a madadin dan uwana da anka kashe wa hammaltu aqlahu sannan kuma na ɗau- na dora nauyi shine hammala na dora aqlahu diyarsa na aql ba ana nufin hankali ba al'aqila wani lokaci ana nufin ma yan uwanka waɗanda za su biyan diya ko kuma al'aqila tana nufin mace mai hankali dan haka yana da kyau mutum yayi hattara nan wa hammaltu aqlahu na dora diyarsa sarata banin najjar kuma su shugabannin banin najjar arbaba wato abin nan eh, fariya ina ganin arbaba nan ana nufin shugabanni kenan na fariya shi eh, arbaba fari'in eh, yana nufin shugabanni tana yawa yayi nasaba ne zuwa ɗaukar kaya ga kansu ma'ana ya ɗauka musu kuma dole sai sun biya wa adraktu sa'ari sannan kuma na isar da sa'ari ma'ana na ɗauki fansa domin an ce adraka ya rishi ka amana yana ɗaukin na ɗauki fansa wadda ja'tu muwassadan kuma na je ni kwanta muwassadan ina mai wato abin nan an ce tawassada shine ma'ana ya jingina kansa ma'ana na kwanta na jingina kaina akan filo wa kuntu ilal authani awwala raji'in yace wa kuntu na kasance ilal authani zuwa ga authan wato eh, ibada ta gumaka kenan awwala raji'in ni an mutum na farko wanda ya dawo kenan ma'ana yana daga cikin yana alfahari ne da cewa yana daga cikin mutanen da suka shiga musulunci suka yi wurin dako na farko farkon su ina fata an fahimce ni da haka dai wannan baitin eh, idan mutum ya duba zai ganshi a cikin littattafai daban-daban daga cikin su akwai al-ikhdul farid sannan kuma akwai dalailun nubuwa na imamul baihaqi da tafsiri na ibnu atiya da tarikh na dimashq na ibnu asakir an gane ko eh, da kuma zadul masir na ibnu al-jauzi da tafsirul qurtubi da kuma lisanul arab na ibnu manzur ina fata an fahimta to don haka dai eh, mutum sai yayi kokari ya koma can dan saboda ya ga menene eh, eh, abin nan baitin nasa yake eh, baitutukansa suka dauka tun da na an kawo shi sarata banin najjar arbaba fari'in wannan arbaba fari'in nan yana nufin shugabanni to me yake nufi da kalma ta fari'a tun da kalma ce tana nufin reshe ba su kawo shi nan anan ba ومقياس هذا هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وانغا مقياس شيني واندا منزو صلى الله عليه وآله وسلم يتشي لا أؤمنه في حل ولا حرم بذن باشا أمنتي با في حل أنغاني كو واتو في حل إذن يزمنتو ينا تكين حل ما أنا با تكين حرمي با إند أكا هنا أياكي ولا حرم كوكو تكو تكين حرمي ما أنا دو إند أكا كامشي سي أنكشيشي رواية تزو وقتل muta'alliqan bi astaril ka'ba an kashe shi yana wato rike da za mu iya cewa suturar ka'aba an gane ko ko wato abin nan wannan kyallen ka'aba wanda ake rufa fitar shi ya je nan na san da ya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya samu ikon zuwa makka sai ya je can ya jingina amma can aka kashe shi yawmal fathi ranar fathu an gane ko wanda riwaya ta ibnu jurayj haka ta faɗa amma waɗansu daga cikin malamai suna cewa eh, wanda an ka kashe ibnu, ibnu khatal an gane ko eh, shine an ka kashe mu'alliqan bi astaril ka'ba shine zance mafi shahara an gane ko sabani abin da malam ya kawo amma ba malam ba ya kawo riwaya ba, ba, ba haka dan bari a'a ita riwaya ta ibnu jurayj haka ta faɗa amma wasu riwayoyi suna nuna cewa shi wanda an ka kashe mu'allaq bi astaril ka'ba shine wato ibnu khatal an gane ko amma miqyas bin subaba fa qutila fi suq alladhi kana bayna safa wal marwa shi ana ganin an kashe shi ne a kasuwa da take tsakanin safa da marwa kamar yadda ibnu abi shayba ya fitar da shi da imamul bazzar da imamul nasa'i da imamul tahawi ya kawo fi sharhi muskil al athar da wani su ina fata an fahimce ni to eh, tana yiwa wannan riwaya ce ta shiga cikin wata riwaya da wata kamar yadda dai malamai suka yi bayani eh, wallahu ta'ala alam kuma malam dan an ce malam yayi kuskure ko kuma eh, kilan ya rajjahar da wata riwaya akan wata riwaya wannan ba wani abu ne sabo ba a cikin al'amarin ilimi sannan kuma tana yiwa an kashe eh, shi wannan miqyas din eh, ba mutum guda bane tana yiwa aka kashe a astarul ka'aba eh, tana yiwa miqyas kin su zaman to ba guda bane amma dai shi dai malam ya kawo wannan wallahu ta'ala alam abinda dai yafi muhimmanci gare mu shine cewa duk mutumin da ya kashe mutum ya halatta kisansa to wannan mutumin ya fita daga cikin musulunci kinan faji za uhu jahannamu khalidan fiha shine mas'alar da muke akan ta alwajhu thani fuska ta biyu annal ma'ana waɗansu malamai suka ce abinda ake nuhi da wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha fajza'uhu sakamakonsa wanda ya cancance shi in juziya in Allah ya sakanka mishi ma imkani Allah yujaza tare da ikon kuma cewa Allah ba zai Allah yana da ikon ba zai saka sakan ka mishi ba idza taba idan ya tuba ina fata an fahimce ni kenan idan ya tuba kafin ya mutu shikenan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha in juziya an gane ko in an sakan ka mishi an gane ko ma imkani Allah yujaza idza taba Allah yana da ikon idan ya gafarta mishi ko idan ya tuba wannan babu wata matsala kaga dai wannan magana ta ta koma dai zuwa ga magana ta farko aw kana lahu kusan tana kusa gaba ta farko aw kana lahu amalun salihun ko ku a'a fajza'uhu jahannamu khalidan fiha an gane ko aw kana lahu amalun salihun wato yurjahu bi amalihi sayyi ko ko idan yana da wani aiki nagari wanda yarin jayi mummunan aikinsa an gane ko to wannan shi babu wata matsala akan shi kidan ba zai tabbata a cikin wutar jahannama ba malam yace wa hadha qawlu abi huraira abu huraira yana akan wannan mazhaba wa abu wa abi mijlaz da abi mijlazin wa abi salih da abi salih wa jama'atin min salaf da kuma jama'a daga cikin jama'a na salaf kidan sun kawo wannan magana cewa abinda ake nufi za wato jaza'uhu jahannamu khalidan fiha sakamakon shi wutar jahannama yana mai dawoma a ciki in juziya amma ya an sakan kamishi ma imkani Allah ya jaza tana ba za a sakan kamishi ba idan taba in ya tuba sai Allah ya gafarta mishi aw kana lahu amalun wato yurjahu bi amalihi sayyi ko ko idan ya zamanto yana da aiki nagari an gane ko yurjahu bi amalihi sayyi wanda za a rinjayar da shi da mummunan aikin sa to shi kinan ba zai shiga wutar jahannama ba kuma ko ya shiga ba zai tabbata ba ba zai tabbata ba saboda idan mutum ya mutu da imani inda ba ya halatta kisa ba yana nan a matsayinsa na mumini aikata kisa ba zai fitar da shi daga cikin abin nan ba alwajhu thalith huska ta uku wadda malamai suka ba da amsa akan wannan aya sun kace annal ayata litaghlid fi zajri aya ta zo ni dan ta kausasa wajen ba da tsoro domin in ba haka aka yi ba mutane za su ɗauka kisan mutane abu ne mai sauki zakara hadal wajh malam yace wanda ya faɗi wannan magana al khatibu an gane ko wani malami da ake kira wato a cikin asirajul munir wannan malami ya faɗi wannan magana sannan kuma akwai imamul alusi an gane ko fi tafsirihi ma mallan yace fi tafsirihi ma a cikin tafsiran su mallan yace wa azahul alusi li ba'd al muhaqqiqin shi ko imamul alusi ya danganta ma wannan ra'ayi zuwa ga al muhaqqiqin masu wato wato waɗanda suke al muhaqqiqin masu tabbatar da magana ma'ana maganar ta take mai karfi ce kwarai da gaske wastadalla alaihi bi qawlihi sun kafa hujja da maganar fadar Allah subhanahu wa ta'ala bi qawlihi ta'ala wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin duk wanda ya kafirce to Allah ya wadatu daga bayi aya ta 97 a cikin suratu Ali Imran ala alal qawli bi anna ma'nahu kenan akan abinda malamai suka faɗa cewa wa man lam yahujja duk wanda bai yi hajji ba kenan sai zaman to kufrun ne dura kufur ake nufi to ya ce wa man kafar fa inna Allah ghaniyun anil alamin wadansu malamai sun tafi kafirci na fita daga cikin musulunci wasu sun dauke shi a'a wanda bai aikin hajji ba ma'ana ya kafirce ma ni'ima ya butulce ma ni'imar da Allah ya bashi fa inna Allah ghaniyun anil alamin kenan sai zaman to su sun tafi cewa abinda ake nufi da shi litaghlidina an kace fa jazaohu jahannamu an gane ko kamar yadda wanda bai aikin hajji ba an kace wa man kafara shi ma litaghlid ne wa bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam da fadar kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam athabit fi sahihain wanda ta tabbata a cikin sahihaini lil miqdad lokacin da manzo ya ci fada ga miqdad hina sa'alahu an qatl man aslama min al kuffar lokacin da shi miqdad ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an qatl man aslama min al kuffar ba'da an qata'a yadahu fil harbi bayan ya yanke hannunsa kuma mutumin ya musulunta yace la taqtulhu kada ka kashe shi fa in qataltahu fa innahu bi manzilatika qabla an taqtulahu an gane ko idan ka kashe shi to kai zaka koma matsayin shi kafin abin nan fa innahu bi manzilatika shi bi manzilatika yana matsayin ka qabla an taqtulahu kafin ka kashe shi wa innaka kai kuma bi manzilatihi zaka koma matsayin sa qabla an yaqula kalimatil lati qala kafin ya faɗi maganar da wato ya faɗa kidan ma'ana za a juya idan ka kashe shi zaka koma wurin shi ya koma wurinka to kenan wannan kuma tsoratarwa ne wa hadha alwajhu min qabil min qabil kufrin duna kufrin wannan shine abinda malamai suke kira kufrun duna kufur kafirci wanda bai kai kafirci ba wanda da yawan mu'tazila ba su yarda da wannan ba da yawan yan khawarij ba su yarda da wannan ba shi yasa suke ta kisan musulmi suke ta tada bambamai suna cewa mutum ya mu- ya zama to manzila bayin da manzila tayi ko ko ya fita daga cikin musulunci saboda su a wajen su duk kafirci kafirci ne ba za a yi bambantawa ba duk kaba'ira kafirci ce wannan shi na daga cikin abubuwan da ya kamata malamai su ƙara bincike da kuma kafa dalilai kan abin da ake nufi da mas'alatu takfir da kuma maratibu takfir da anwa'u takfir domin wannan zai sa matasa su fahimci wato inda aka dosa kada a yi amfani da su wajen tayar da hankula a kasashen musulmai da kuma hallaka musulmai wal iyadu billah wa khuludin duna khuludin kuma da anka ce khalidan fiha ana nufin dawwama ce ba irin waccan ta har abada ba a'a ana nufin wato ana nufin zai dawwama lokaci mai tsawo فالظاهر أن المراد به عند القائل به ما لن يتي أبند أكي نفي دشي وجن وندي فدي ونن مغانا أن معنى الخلود أبند أكي نفي ده خالدا المكث الطويل لا ربا وان لوكتي سنة نفين المكث الطويل سنة نفين واتو زمنا زما وري لوغا لوكتي مي تسو جما وا لوكتي مي تسو با سنة نفين هر أبدا با والعرب ربما تطلق اسم الخلود على المكث لا ربا وا وان دسوني لا ربتين yaren alkur'ani ya sabka da yaren su kafin ma zuwan alkur'ani da bayan zuwan alkur'ani suna magana su ta larabci wani lokaci in sun kace al-khulud suna nufin al-mukthu tawil in jimalan lokaci mai tsawo an gane ko wa minhu qawlu labid ya zo daga cikin qawlu labid fa waqaftu as'aluha wa kayfa su'aluna summan khawalida ma yubinu kalamuha an gane ko to nan da yace khawalida kinan yana nufin abubuwa masu daukan lokaci an gane ko ba wai yana nufin abu ne wanda har abada ba zai yiwuwa ba illa anna su- ma'ana khawali da ɗaukan lokaci mai tsawo nan ba yana nufin a tsaya wannan wurin ba ha- illa masha Allahu illa anna sahiha fi ma'ana al-aya malam yace abinda a ingantacce a cikin ma'ana aya shi al-wajhu thani wal awwal fuska ta far- ta ta biyu da ta farko wa ala taghlizi amma in muka dauki cewa da Allah ya ce fajza'uhu jahannamu khalidan fiha kausasawa ne an kai fi zajri kai matuƙa ne wato wajen tsoratarwa hamala ba'dul ulama kalam ibn abbas waɗansu mutane sun ka ɗauki ka- magana ta ibn abbas anna hadhihi al-aya nasikhatun li kulli ma siwaha cewa wannan aya ta shafe duk abin da ya gabata domin da an ka ce wa man yaqtul mu'mina muta'abbidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha sun ka ce to bai da tuba amma kuma can da an ka ce illa walladhina la yad'una ma allahi ilahan akhar ولا يقتلون نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب kaga sai da aka tambaye Ibnu Abbas kamar da suke cewa sai ce to waccan ayar ta ce illa man taba makkiya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha madaniya ce to madaniya kuma ta shafe hukunci na wato al-makkiya kenan shi a wajen shi babu tuba malla yace to waɗansu malamai sun tafi cewa a'a nan ya kaurara ne domin ya bada tsoro kaka take ba mutane fatawa kace akwai tuba su rinka tunanin cewa za su iya zuwa su aikata sabo su tuba sai sun tafi wajen aikatawa kafin su aikata su mutu su yi hasara ko ko suna cikin aikatawa kafin su ƙare su mutu su yi hasara ko ko bayan sun ƙare aikatawa kafin su samu damar tuba su halaka wal iyazu billah ba su samu damar tuba ba wal ilmu inda Allah ta'ala malam yace ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala qala muqayyiduhu afa Allahu anhu wanda ya dabaibaci wannan magana ma'ana ya takaitar da ita yayi yadda za a fahimta ta kenan ya takaita ta shi mai littafin kenan afa Allahu anhu malam yace Allah shi masa wato rahama kuma mu ma zamu ce Allah ya malam rahama kuma mu ma afa Allahu anna Allah ka gafarta muna ga musulmi gaba daya alladhi yadhharu anna al-qatil amdan mu'minun asil lahu tauba abin da ya bayyana malam yace duk mutumin da ya kashe mutum akan wato abin na amdan da gangan mumini na sai dai mai sabo da huta mutum yana tauba kama alaihi jamhurul ulama il umma kama abin da jamhurul ulama il umma sun ka tafi akan sa ko ba haka ba wa huwa sarihu qawlihi ta'ala shine abin da ya fi fitowa fili inda Allah ce illa man taba wa amana a cikin suratul furqan aya ta 70 bayan ya kawo waɗanda sun ka aikata banna suka yi kaza suka dace illa man taba wadda'u takhsisiha bil kuffari waɗansu su ce a'a kafirai na ake nufi an gane ko la dalila alaihi babu dalili akan shi kace a sai in kafiri ne illa man taba wa yadullu ala zalika malai yace abin da yake nuna wannan aidan kuma qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta ma duna zalika duk abin da bai kai shirka ba liman yasha ga wanda ya so aya ta 48 da aya ta 116 wa qauluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafartar da zunubai gaba daya kiran ku dukkan su sun shiga ciki aya ce ta wato suratul zumar aya ta 53 malam yace wa qad tawafaratil ahadith hadisai sun yi yawa tawafarat daga alwafra ne abin da yake da yawa anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa annahu shi manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce yakhruju minan nari zai fita daga cikin wutar jahannama man kana fi qalbihi wanda a cikin zuciyarsa mithqalu dharratin min iman gwaigwadon ƙwayar zarra ta imani za a fitar da shi hadisi ne wanda yana cikin sahih bukhari yana cikin wato sahih muslim hadisi ne na abu sa'id al-khudri sannan kuma wa sarraha ta'ala an gane ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani wato qarara an gane ko bi annal qatil akhul maqtul cewa wanda ya kashe mutum dan uwansa ne fi qawlihi faman ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda ya an ufiya lahu an ka yafi mishi min akhihi daga dan uwansa aya ta 178 a cikin suratul baqara wa laysa akhul mu'min illa al mu'min domin dan uwan mumini bai kasancewa in ba mumini ba ina fata an fahimce ni bal ma aya farko tace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl kaga sai da Allah ya faɗi masu imani al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha faman wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi shay'un kaga Allah ya kire shi dan uwan shi bayan ya kira ya ayyuhal ladina amanu malam yace wa qad qala ta'ala kuma Allah subhanahu wata'ala yace wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtasalu idan an ka samu jama'a biyu na masu imani suka yi yaki wato suratul hujurat aya ta tara fasammahum mu'minaini Allah ya kira su masu imani ma anna ba'dahum yaqtulu ba'da tare da cewa sashin su kuma ya kashe sashi wa mimma yadullu ala zalika da kuma cikin abin da ke nuna cewa hakikatan lalle tabbas wanda yake ya abin nan ya kashe mutum da gangan mumini yana da tuba ma sabata fi sahihaini abin da ya tabbata a cikin sahihaini sahihul bukhari da sahih muslim kenan fi qissatil isra'ili a kissan mutumin bani isra'il alladhi qatala mi'ata nafsin wanda ya kashe mutum 100 li anna hadhihi al umma domin wannan umma aula bit takhfifi ita ta fi cancanta ta samu sauki min bani isra'il daga bani isra'il li anna allah domin allah rafa anha al asar allah ya dauki ma wannan al umma al asar abubuwa masu nauyi wal aghlal da kukumma ko mu ce maruruwa wato na shari'a kenan allati kanat alaihim wadda ta kasance a kansu kenan in an dauke musu in bani isra'ila sun samu wannan garabasa al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita fi cancanta ta samu wannan garabasa kuma waɗansu ma in ka diba cikin musannaf na ibnu abi shayba in ban manta ba da wani yazo ya tambayi ibnu abbas akwai tuba yace mishi babu tuba wani zai tambaye shi akwai tuba ya ce mishi akwai tuba kuma duk a majalisi yana bada karatu irin wannan ya faru sai ɗalibai suka ce malam wani ya zo ya tambaye ka ya ce akwai tuba mutum in ya kashe mumini da gangan yana tuba kace bai da tuba ya ce eh kuma yanzu wani ya zo ya ce kuma yana da tuba kace kuma yana da tuba can kace babu tuba kuma nan kace yana da tuba ya ce wancan da ya zo ya ce yana da tuba fuskar shi na iske na ganin shi yana cikin hushi yana cikin damuwa yana huci yana dogon lumfashi idan na bashi fatawa zai je ne ya aikata shi ko wannan ya zo ne cikin nadama naga alamun ya aikata shi yasa kowanne sai a bashi fatawa daidai da shi shi yasa wani lokacin canzawar fatawa tana da alaka ne da zamani da lokaci da shi mutumin da halin da ake ciki ba wai nassin ne yake canzawa ba mas'ala ce ta usulul fiqh wanda malamai sun yi bincike akan ta taghayyurul qadaya bisababi wato az-zaman wal makan wal ahwal wal ashkhas bincike ne mai yawa ya kamata ɗalibin ilimi ya karance shi ko in ce ɗaliban ilimi mu yi ta bincike kansu to nan ya kamata mu dakanta akan wannan mas'alar da ke tace lokaci amma dai an tattauna kanta sai darasin mu na hamsin in Allah ya kai mu na rai insha Allah ta'ala za mu zo mu dora abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh